الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين نعم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يأي بخلقهن ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to ba- ayoyin da aka karanta shi gaba ne da kafawa kafiran makka da masu ra'ayi irin nasu hujjoji da farko dai an yi musu da baka a irin yadda aka nuna cewa ba wai jin daɗin duniya shine komai ba aka kawo musu kissa ta annabi hudu da shi da adawa waɗanda su ga abun duniya ɗin kuma ga ƙarfi ga mulki ga ɗaukaka ga yaƙi ga makami amma da haka allah subhanahu wata'ala a cikin ruwan sun yi kawai ya halaka su da iska wacce take ɗaukar su sai ta yi sama sannan kuma ta dawo da su a diddige da suka yi tsaurin kai duk ƙarfin nasu duk isar tasu duk ikon nasu sai da Allah ya ga bayan su kuma har yanzu babu ko ɗaya daga cikin irinsu shi ma wannan ya kamata su yi izina da shi idan ya kasance har yanzu bai isa sai da saƙon nan na annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya bane ولقد هلكنا القرون من قبل من من حولكم ولقد هلكنا ما حولكم من القرون Allah ta'ala ga ya halakar da ma haula min qurun abin da yake kewaye da su na garuruwa da birane kamar garuruwa na adawa din garuruwa na samudawa garuruwa irin na masar na kiftawa garuruwa irin na mu'takat wato mutanen annabi ludu mutanen annabi shu'aib duk ga garuruwan a kusa da su suke mun halakar da su ba don kuma la'allahun yarji'un ko sa dawo daga taurin kai su miƙa wuya su zama musulmi to idan duk wannan bai sa sun lura sun imani da Allah subhanahu wata'ala sun yadda cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba ai mun ga lokacin da azaba ta zo waɗannan mutane na garuruwa abinda suka dogara da shi din suka ki Allah bai taimaka musu da komai ba goma kan nasu su kare azabar Allah ba da ta zo shi Allah subhanahu wata'ala huwa allazi fi sama ilahun wa fil ardi ilah shine a sama shine a ƙasa amma lokacin da azabar ta zo musu gumakan nan sai suka neme su suka rasa wa zalla anhum ma kanu yaftaru abinda suka kasance suna cewa su ne allona sai suka ɓace suka nemi suka dana shi ko Allah subhanahu wataala yana ko ina wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kanu wa huwa ma'akum aina ma kanu inda duk kuke da inda duk suke mutane ne ko ba mutane ba Allah yana tare da su to ya aka kuma suna su allolin ba sa tare da su baje su taimaka musu idan duk su gane ba shi ke idan su mutane ne annabin nan sallallahu alaihi wasallama sun san shi ya san su a cikinsu ya taso sun san tarihinsu sun san magabatansu duk yadda su ya zo suka ki duk da haka suka ki amsawa da shi kuma abin da ya zo da shi ba wani abu bane ƙura'ani ne ƙura'ani nan larabci ne su larabawa ne kuma a daidai wannan lokacin babu abin da ake alfahari da shi a wannan duniya illa kawai harshen larabci fasaha sai ƙura'ani ya zo annabi sallallahu alaihi ya zo balarabe ne dan uwansu mutum ne dan uwansu kuma da littafin da yake larabci ne harshen su ne kuma babu abin da suke takama da shi babu abin da suke alfahari da shi suke gasa a kansu illa qur'ani amma da haka aka karanta suka ki to sai gashi kuma aljannu waɗanda duk wani abu da suke ji da shi ai sun fi su ba jinsun su ɗaya ba su ba mutanen ba ne su ba larabawan ba ne babu abin da ya haɗa su da annabi sallallahu ba su taso ba ba su san da shi ba sai a wannan daren da suka zo suna yawo bisa umarnin iblis cewa me ya faru a duniya wanda canji aka samu wanda ba sa iya zuwa sama su sato ji kamar yadda suke yi suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah su sai a sannan suka san shi sai a sannan suka ji qur'ani qur'anin ba harshen su bane daga ji ba su yi musu ba su wata wata ba suka yi imani sannan kuma suka koma wajen jama'a su su suka kirawo su zuwa imani su su tara daga baya kuma saba'in suka zo a inda suka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya musu wa'azi to ma'ana dai wani jinsi daban wanda shi bai taso tare da annabin ma ya san halayensa ya san tarihinsa ba ya yi imani har ya kamata a ce su ma a ce sun yi la'akari man da wannan to saboda haka duk inda ya zama cewa ba su da aka yi da wannan to ga wata kuma hujjar har yanzu Allah subhanahu wataala zai sake je kawo musu shi Allah subhanahu wataala baya gajiya saboda haka idan ya kama kuma baya saki yamhalu wala yahli yakan jinkirta amma baya bari shine yace awalan yara lalazina kafaru awalan yara wannan lalazi halaka samatul arda awalan yara wato sun su ban labari ko ba sa gani annan lalazi halaka samawati wal arda wanda ya halicci sammai da kasai in duk wannan ba ku fahimta ba to waye halicci sammai da kasa kasar da kuke takawa kuke tafiyarwa da harkokinku a kai ku yi tafiya a kai ku sara ku sarrafa wani abu ku yi noma ƙasar ta tsaro muku da amfani bishiyoyin da za ku ji inuwa da su da ruwan da yake a ciki wanda za ku sha da ita kuma saman wanda ruwa yake zuwa muku kuke ganin rana kuke ganin taurari ku ga wata da daddare to su kuma waye halicce su kamata ya in kun ji wanda ya halicce su kuma ku yi imani da shi bare balanta kuma in aka koma ai duk abubuwan can fadin da aka faɗa fa duk shine kuma da yake annabin shi ya aiko shi wannan littafin da ake kara nasa ne an hada kuma ai ya kamata lalle kun samu cikakkiyar hujja an samu mun hada nan da nan da nan an samu combination ka tabbatar da cewa eh lallai abin nan dai kuma dai a karshe dai mun gane gaskiya ne ya halicci sammai da kasai ku ban labari yanzu wanda ya halicci sammai da kasai da abin da ke cikinsu da abin da yake tsakaninsu ku dubi yawansu ba ku taɓa sanin iyakar sama ko iyakar ƙasa ba walam ya aya da harkishin kuma ba ba ya gaji ba bai gaji ba ya halice su bai gaji ba kowane ɗan aiki da za ka yi ka yi mutum idan ka ce za ka yi shi lallai za ka gaji in noma za ka yi za ka gaji in ma zamawa ma wannan sai ka gaji da zama in bacci ne sai ka gaji da bacci sai ka ce ka gaji komai sai ka gaji da shi to amma ku dubi sammai da kasai Allah subhanahu wataala da ya halice su bai gaji ba yanzu wannan don suna da bayan abubuwan da suka yi tarayya da shi na kafirci da sauran kafirai su kafiran maka kuma suna da wata siga ta kafirci kuma har su bu yadda da idan an mutu za a dawo ba har yanzu su yanzu wannan bukatar yanzu ba bai zama mai iko ne ala an yi filin mafita ya raya matattu batu bala innahu ala kulli shayin kadir ka ce ya rasulullah haka ne lalle Allah ba ma cewa sammai da kasai ba ala kulli shayin kadi ba halittar sammai da kasai ba yana da iko akan komai mun dubi surar qaf wala kad khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min da wannan aya take cikin suratul ahqaf hakika mun halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida wa ma masana min lugu amma babu wani abu mai wanda yake da kamama da gajiya wanda ya same mu wannan aya ta fassara waccan kenan kuma cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu da dukkan abubuwan da ƙasan take ɗauke da su da kuma abin da sama take ɗauke da su ya halicce su ne gabaki ɗaya da dabbobin cikinsu da mutanen cikinsu da ruwan cikinsu da tsirran ciki na ƙasa kenan da irin dukkanin albarkatu da suke cikin ƙasa ga baki ɗaya shine wanda ya zama ya halicce su a kwana shida wa ma masana nuku amma da haka gajiya bata shafe su ba ta shafe shi ba wanda idan aka dubi farkon bible yadda wannan aya ce magana musamman قل أي إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم سواء إلى السماء وهي دخان فقال لها والذين أو أن أو كفن قال فأتنا دائي فقراهن السبع سواء في يومين وهو في كل سماء أمرها وزين السماء بنبي مذهب وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم wayannan ayoyi daidai suke da abin da yake a farkon attaura a bible yanzu in ka ɗauko bible shi aka fara buɗewa da wannan kisa sai dai kawai bambancin kawai don wa'yansu lafazai da kuma cewa allah wai ya huta ran asabar shi ne kawai bambanci su suna ganin tun da yake kwana bakwai ne ba a ƙara kwana ɗaya to hutawa kenan aka yi to shi ne kawai dai bambanci amma baka sai dai kawai kuma lafazin ko a ƙura'in za ka san wannan kissa ta zo da ƙarin wani abu wannan kissa ta zo da ƙarin wani ko da ya halicci tsirrai suka fito ya dube su ya yi farin ciki to sannan kuma sai aka kuma next to wannan kawai irin wannan lafazin su ne kawai za shi kamar ɗan bambanci bambanci to saboda haka idan ba su yadda da wancan ba ga wannan in ba su yadda wannan ba ga wannan in ba su har aka zo kan wannan yanzu cewar wanda ya halicci sammai da kasai ba tare da ya gaji ba ai wannan yana da iko da zai raya matattu idan an mutu ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة yana daga ayoyi na tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala shi ne fi cancanta a bauta masa za ka ga ƙasa a bushe da rani kamar yanzu ɗina a bushe amma idan ruwa ya zo ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها حلما حتزت وربت amma da mun saukar da ruwa hitar sai ga ta ta motsa ta kumbura warabat kuma ta karu wa ambatat sai kuma ta tsoro da tsirrai kuma irin waɗannan ayu suna da yawa cikin qur'ani wanda yake nuna cewa ƙasa a bushe da an yi ruwa kuma ta tsiro da tsirran da suke cikin ta dama akwai ƙwayoyi na iri iri iri wanda aka shuka da wanda ba a shuka ba wanda ake ci da wanda dabbobi suke ci wanda mutane duk yana ƙasa ba za ka gane ba sai idan ruwan ya sauko bayan kwana bakwai kana zuwa wannan gun zaka da duk ya yi kusan zama kore shi mai tsirowa yana tsirowa mai bunku yana yi wa sati biyu ku dama idan kai za gun ya zama kore to shi ne Allah yake so ya nuna wa masu musu da idan an mutu ba za a dawo ba to idan an mutu ba za yaya aka yi wannan tsabar da take karkashin kasa ba a san da ita ba a bushe gurin babu komai ita kasar a bushe yaya aka kuma kai daga ruwa ya zo kai kuma sai aga cewa ta yi rai abin da ke karkashin ta ya fito shi ke cewa to kazalikal khuruj kazalika tukuraju kazalikal nushur to haka zai iya ta faɗa irin wannan so da babu wanda ya kai Allah subhanahu wataala buga misalai da jan hankali ga waɗanda yake so su yi imani da abin da yake gaya musu wa yau mai ƙurar lalzi na kafaru alan nari duk bayan an yi wannan ɗin amma duk sun ƙi to shi kenan akwai ranar ƙin dillanci aiko kowane annabi idan ya zo sai ya ce ga saƙon allah ku karɓa in ba ku karɓa ba akwai azaba duniya da lahira ko a duniya ko a lahira ko ya haɗa muku duk wanda ya mutu bai tuba ba yana kafirci gashi za a yi masa azaba kowanne annabi sai ya gaya wa mutanensa haka to gashi manzo sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa mutanensa na maka ranar tashin alkiyama wa yau ma yi urar lazina kafaru alan nari ranar da za a bijiro da kafirai ga wuta ga wutar da suke musu kuma yau ce ranar kuma ku in ne kuka yi mai saboda yanzu za a kai ku wutar saboda wasiƙar lazi na kafaru ilan na rigumar ranar da za a zo da kafirai jama'a jama'a zuwa wuta to sai Allah ta'ala ya yi tambaye su kala haza wa yau mai ulazi kafaru alan nar alaysa haza bil haq to ku duba yanzu yau abin da su manzannin suke cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko su yanzu ba gaskiya ba ne kenan su duba su ga su suka yi musun dai su aka aiko wa manzannin suka musu su duba su kuma yau ne ranar tashin kiyama su duba su kuma wannan shi wutar su duba kuma wannan ne allan ba ba ba wani bane me ya amsa su kalubale haka ne gaskiya ne wa rabbina da ubangijinmu muke rantsuwa to kun yadda ita ce to shi kenan dama an gaya muku ba abin da yi sai a bar kawai da ku da ita fa zuqul azabi ma kuntum takfurun ku dandani azaba saboda abin da kuka kasance kuna kafircewa duk wannan Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutanen maka wannan wannan zai nuna maka cewa kowane irin abu na duniya da na lahira Allah subhanahu ta'ala ya yi ya gama ne kawai bangaren da ake so a baka labarin yadda yake sai a dawo da shi kamar tef ne haka ko a yi gaba da shi ko a yi baya da shi da aka yi gaba kowadin da wannan ai ka gani sai ga mu a tashin kiyama sai ga kafiran sai ga wutar to kuma sai a dawo da shi baya duniya kuma a ci gaba da yi musu wa'azi wanda yake da rabo idan ya ji wannan to shi ken daga ran nan sai miƙa wuya sai ya musulunta kuma idan an ce mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ke kulma kuntu bidi aminar rusul ni ba sabin ba ne ba sabo ba ne annabawa kafin ni an yi annabawa ni ne ma cika makinsu ni na zo da ƙarshe kidan wannan azaba da duk wannan gargaɗi wai ba ya tsaya kan mutanen annabi ɗaya ko mutanen al'umma ɗaya ba gargaɗin iri ɗaya ne shi wanda yake yin gargadin ɗaya ne shine Allah subhanahu wata'ala saƙon iri ɗaya ne inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun Allah subhanahu wata'ala a surar annabawa da ya jero labarin annabawan a ƙarshe ke to inna hazihi ummatukum wannan ita ce al'ummar ku gaba ɗaya tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe al'umma halittar Allah ce mutane ɗaya suke a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi a gunsa kowa da kowa ɗaya ne ba wani bambancin launi ko bambancin harshe wa ni kuma ni ne ubangijin me ya rage kawai fa abu ne ku bauta min kawai shi ke kaman سورة المؤمنون إن هذه أمتكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون waccan ta ce ku ji tsoro na wannan ta ce ku bauta mini to haka irin waɗannan ayu suna da yawa akwai su a sufin al'ami walautara izu kifu alan nari alaisa haza bilhaq ko ko mu ce kalu ya laita na nurar da wala nukazi bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin ina ma a ce bai wai da su ga wani ina ma a ce kuma mu koma duniya mu zama kuma muminai tun da yanzu mun ga gaskiya an zo ƙarshe ko a mai da mu baya Allah ta'ala ce ba zai yi ba bal badala ma kanu yukufuna min qabl to saboda irin wayannan ayu suna da yawa sai mu je gaba mu ji aya ta gaba ita ce فاصبر كما صبر من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة
يخلق إلا القوم الفاسقون idan mun duba wannan duk bayani da muka yi da wa'ancan ayoyi da aka koro tun a farkon wannan sura har ya zuwa yanzu ana bewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne wato haƙuri ana rarrashinsa tun da ba shi shi kaɗai ba ne a cikin annabawa kuma yadda cewa mutuwar yawa kaka ce kuma baya ga wannan su ma annabawan sun sha mujadala da su da waɗanda aka aika zuwa gare su sun gaggaya musu maganganu in reni ne sun rena su ba irin abin da su yi musu ba waɗansu masu ce ba za su imani ba sai sun ga allan ido da ido kuruku amma duk da haka su waɗannan annabawan ya zama suka yi haƙuri waɗansu aka halakar da al'ummar tasu halakarwa da abubuwa iri iri faminu man arsalna alaihi hasiba ko wanda kawai duwatsu kunkuni aka yi ta jefa musu faminu man aka zartu saiha wai yanzu kuma kawai tsahawa ce ta kama su faminu man ka sabna bil ard akwai wanda kuma dilmiya suke a ƙasa faminu man a garakana wai yanzu kuma dilmi ruwa ne cinye su irin sun fir'auna da shi da annabi musa ya yi haƙuri sauran annabawa sun yi haƙuri saboda haka kai ma ya rasulallah fastajir kama sabara ulul azam ka yi haƙuri kamar irin yadda ulul azam manzanni waɗanda suke da wani matsayi na musamman wanda su ne na kan gaba za a ɗauki su kamar waɗansu executive ne wato na Allah a cikin annabawan ma sauran annaba su zama kamar mambobi ne kawai su ne ulul azami su ne waɗanda suka fi yawan jama'a su ne waɗanda ya kasance suka fi haƙuri suka fi shiga cikin ibtila'i iri-iri annabi nuh alaihi salam annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne su biyar ulul azami kai kana da cikin su saboda ka yi haƙuri kamar yadda su ma suka yi haƙuri duk waɗannan idan an duba za ga irin wahalar da suke shiga annabi ibrahim duba sai annabi nuhu shekara dubu ne ba shekara hamsin yana fama annabi ibrahim wuta aka jefa shi annabi musa fa ka duba irin wahalar da ya sha da shi da fir'auna fa aka ce amma yi haƙuri da shi annabi isa ku a ƙarshen ƙarshe ma dai allah da ya gaba abin da ya abin nan ya yi tsama ya yawa sai ya ɗauke shi bal rafa'a na hudu bal rafa'a wa ƙaulihim إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له وإن الذين قتلوه فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع أذن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بس كشش بقى الله ني يدعو كش تو واي أشي بيشا وهلا بقى to duk wannan idan aka duba wahalar da suka sha taka nafila ce saboda ka sai kai hakuri kamar yadda suka yi hakuri wala tasta'jil lahu kar kai kamar yadda suka yi kai gaggawa ka ce a saukar musu da azab kai ne annabin karshe in aka saukar da azaba shi kenan ba daga nan babu sauran mai rai sai tashin kiyama annam yawma ya rauna ma yu aduna su kafirai kamar suna ganin wannan alkawarin da aka yi na ranar tashin kiyama idan ranar tashin kiyama ba ta zo ga shi yau ne ranar tashin kiyama ka ne ka ne su duyu a ce yau ne ranar tashin kiyama su ci a ai ai zaman da muka yi nan ai na jin duk bai fi wuni ɗaya ba sai su rika ayi lam yalbasu illa sa'atan min nahar sai ga awa ɗaya ne daga cikin awoyi irin na rana suka yi a kabari daga mutuwarsu aka zo tashin kiyama wala wannan saƙo ne wannan wa'azi ne wannan gargaɗi ne wato shine saƙo na Allah subhanahu wata'ala haka yake tun daga farko har ya zuwa nan saboda haka wanda yake da rabo daga nan shi kenan ba wani abu za a ƙara wanda yake da rabo ya yi imani kamar sha fali man sha fali ka fita wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce kuma fa hal yuhlaku illa al-qawm ai ba wanda zai halaka sai dai al-fasiquna sai fasikai sai kafirai su ne za su ji irin wannan gargadi su ji irin wannan wa'azi bi su aiki da shi sai fasikai kawai wa yawma taqumu as-sa'atu a suratul rum ne ko wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da tashin alkiyama zai zo ranar alkiyama yi kusumin mujirin malabi su zai rasa sai kafirai su rantsi ce wallahi zaman da muka yi a kabari bai fi awa ɗaya ba ka za ka kami yufaku haka suke irin wannan ƙagen in suka dubi azaba da tsoro ta wannan rana suka dubi kuma zaman da suka yi a duniya da zaman da suka yi na kabari sai ga duk wannan bai fi awa ɗaya ba waƙar lalzina utul ilma wal imana amma su masu ilimi muminai sai su ba su amsa ji a laƙadar labistun fi kitabillahi ila yawmil ba'as a tsari irin na Allah a rubuce a littafin Allah kun zauna tun daga duniya da kuka mutu kuka yi ta zama shekaru dubinne miliyoyi a cikin ƙasa ila yawmil ba'as har zuwa ranar tashin kyama kamar yadda Allah ta'ala ya ce ba za a tashi ba sai ranar tashin kyama kamar yadda kuke musu cewa idan an mutu ba za a tashi ba to ga kun zauna din a cikin ƙasa yau gashi yau ne tashin kiyama din fa haza yawmul ba'as yau ne ranar tashin kiyama walakin da kuntun kauman la ta'alamu sai dai ku mutane ne wanda ba ku da sani akan wani wannan aya ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar bala fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun tana ɗaya daga cikin ayoyin da ne bayani na ce insha Allahu a ƙarƙashin su za a fitar da waɗansu hukunce-hukunce da waɗansu taimake-taimake a cikinsu to ita wannan tana da wacce muka ce duk waɗansu matsalolin da suke shafar family iyali to insha Allah za mu yi ƙoƙari mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kawo hanyoyin warware su daga cikin irin waɗannan hanyoyi shine lokacin da kake sanda kake zuwa ya neman aure duk wannan abu ne hankalinka a kwance hankalinta a kwance sanda ake ta daurin aure ne biki ne wuni ne an zo an zauna kuma sannan kila har an samu rabo ana ta munna Allah ya buɗe ido lafiya Allah to fa ranar buɗar idan nan to fa sai idan kowa shi kuma sai ya rena fata kowa haihuwa ta zo naƙuda ta zo to fa sai abin da Allah ya yi lokacin da mace take naƙuda kafar da ɗaya a duniya ɗaya a lahira duk namiji mumini mai tsoron Allah shi ma ba zai samu sukuni ba har sai ya ga ta sauka lafiya ita kanta da mutane makusantanta idan asibiti ne su ma ƙoƙarin da suke ta yi kenan ƙoƙarin da suke ta yi kenan akan cewa dai su ga dai cewa ta buɗi ido lafiya to daga irin abubuwan da suke taimakawa a samu buɗar ido lafiya akwai wannan tab shine radul azhan ila ma'al qur'an na Sheikh Muhammadu Abubakar Muhammadu Gumi wanda wasu da suke da awar dangantaka da irin su ko da shi suke nuna cewa shar rubutu laya abubuwa ne waɗanda ya kasance ko dai kafirci ne ko dai shirka ce ko dai bidi'a ce ko in ka sha rubutu dagwalo ne babu irin da abin da ba a faɗa ba irin wannan to gashi a littafin shugabansu ke ganin kullum na faɗa na ce shafi 672 gani haka ne 672 haka ne to yana cewa hadisi ne na ibn qala ibn abbas radiyallahu anhuma anhu yace idza asura alal mar'a waladuha idan mace haihuwarta ta zo da tangarɗa da wahala naƙudar ta yi tsaho to sai a rubuta mata waɗannan ayoyi da waɗannan kalmomi bayan bismillah bayan ka ce bismillah bayan ka rubuta bismillahir rahmanir rahim to sai kuma ka rubuta la ilaha illallah halimul karim subhana rabbil arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin sai ka wannan aya كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون akwai wacce aya mai ma'ana irin wannan a ƙarshen sotin nazi'ati sai ka je can auduha shi kenan sai a wanke mata a ba ta sha tana sha da izinin allah a shafa kuma wani abu a cikinta za ga dandanan ba tare da wahala ba ta haihu cikin sauki ita lafiyayya abinda za ta haifa lafiyayye kuma din rayayyu da izinin Allah abu ne wanda ya kasance za a cewa hadisi ne kuma wannan idan ka koma wannan za ka same shi a littafin shekul islam ibn taimiyya majmu'ul fatawa juz'i na goma sha tara shafi na arba'in da biyar shafi na na 45 akwai 44 shi za ka samu wannan 45 za ka samu kuma hallaya za a daura yana cewa ibn kallal za ka samu ahmad bin hanbal shugaban mazhaba za ka same shi a zaune yana rubutawa mata rubutun sha idan suna naƙuda yadda ɗansa abdullahi bin hanbal bin ahmad bin hanbal yake ba da wannan labarin kuma ya zo a cikin wannan babban littafi na sheikh ibn taymiya kamar yadda gashi wannan ya zo a wannan da akwai fatawa ta malam abubakar gumi littafi ne kore haka da hausa yake ka tafi shafi na 81 tambaya ta 162 a nema tambaya wannan yana tambaya ne game da shan rubutu da ɗora laya sai malami ce amsa ba zan iya cewa shan rubutu da laya haramun bane dan malamai sun ce ya halatta ya halatta mutum ya ɗauki ayar alkur'ani ko wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da shi don neman tabarru in ka ɗauki littafin da muke shari'a da shi a halin yanzu a jihar kano da sauran jihohi wato na arewa da sauran jihohin kasashen musulmi risala wa'inda suke bin mazhabar malikiya da shi ake shari'a ko shi risala da ibn abi zaid al-qayrawani za ka samu inda yake cewa wa amma al-mu'aza allati tu'allaqu fil unq amma al-mu'aza la ba'sa bil mu'aza babu laifi a game da mu'aza a game da laya a sharhi zai nuna kun allati tu'allaqu fil unqi wa fiha al-qur'an wacce za a rataya a wuya da qur'ani a ciki to nan ba laifi kitab tauhid waɗanda daɗin suke musun wannan wanda kowanne kowanne idan ka rantse da ƙur'ani ka ce a inda ike dinnan akwai kitab tauhid a aljihunsa ba za ka yi kafara ba idan babu sharhi da fi kamar shafi na goma sha hudu kitabu tauhid shafi na goma sha hudu in kuma akwai sharhi ya danganta da kuma yadda sharhi amma dai haka tsurarsa dai ba zai wuce in kuma ba wannan ba babu ruka wa tama'i in ka je babu ruka wa tama'i za ka je sheikh muhammad bin abdulwahab yana cewa zai ce da kai fa kadar kasa wa kadar war kasa fi ba alu salam amal mu'allak abinda za ce za a rataya to war kasa bihi ba alu salam wasu daga cikin shugabanni sun yi sauki a wannan sun halatta kasan muna da da cikin irin wannan shugabanni akwai abdullahi bin amr bin al-as wanda yake rubuta qur'ani da hadisi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana shi ba saboda ya san zai iya mayyazewa bin larabci ne amma zai iya gane wannan qur'ani ne wannan hadisi amma duk sauran sahabai marubuta ya hana su shi kaɗai ya yadda ya rika rubuta qur'ani da hadisi a zamaninsa shine wanda yake kwana sallah shine wanda yake kuma wuni azumi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sau hari ke manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya tausaya masa amma shi a zai iya kenan mai tsoron Allah ne ko a cikin sahabani mai ilimi ne kuma shi ne idan ya kasance wani yana fama da rashin bacci bacci baya zuwa saboda waɗansu dalilai da suka hana shi bacci to yakan in wanda ya kasance zai iya karatu ne ya koya masa in ba zai iya ba ya rubuta masa ya rataya masa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin ku shine a'udhu bi kalimatillahi tammati min gazajihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahlun wannan shine duk sanda ka ji bacci ya ki zuwa sai ya karanta wannan in karanta insha Allah za ka ji bacci ya zo sai dai ka tsince ka kawai kana bacci mu kai ma baka san san da ya zo ba to wannan hadisi shine ya zama shi Abdullahi bin Amr bin As yake rubuta wa yara da waɗanda ba su iya karatu ba to daga wannan kaga a zo a ce da kai kuma daga baya ba za ka ko dan ka ce za a yi laya ko ka ce za a sha rubutu wani kuma ya ce da kai ba haka ba to nan kuma wani abin shi yake nufi akwai wani abin da yake nufi daban kuma to yanzu dai ba mu da wani tafsiri yanzu dai na aƙida kamar na dr zuhair ابن وهب الزهيلي الدكتور وهب وهبت الزهيلي ba mu da tafsiri haka na zamani irin sa wanda kuma shi akan aƙidar yake duk wani abu wanda ya kasance ya shafi wata aƙida ba ta ahadu sunna wal jama'a ba da ba ruwan sa da idan ka duba shi ma a tafsirinsa me yace da yake magana akan wannan aya din yace shi ma sai da ya kawo shine karshen maganarsa a wannan sura ta haqa qala ibn abbas shi ma sai ya kawo wannan dai hadisi na ibn abbas abin da yake so a fahimta shine shi a hadisin sai da aka fara gabatarwa da suratul nazi'ati sannan aka kawo suratul ahqa sai da aka fara kawo كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها أنا أكاو كأنهم يوم يرون ما يؤدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاك فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صادق باب وني magana iri iri ɗaya ce kuma da akwai abubuwa da dama lafazai waɗanda suke kawa sauƙi da sha'anin naƙuda kamata ya yi mazaje iyaye su damu ƙwarai da gaske da wannan yanayi da mata sukan samu kansu su kaɗai suke samun wannan naƙuda a taimaka musu a tausaya musu kuma duk inda za a nemo musu inda za a samu sauƙin fita daga cikin wannan baƙin ciki daga cikin wannan bala'i a nema musu kar mutum ya zama kamar akwai mutanen da suna nan har yanzu suna nan da sun ga matar tana yin naƙuda to daga zan za su fice su sa takalmin kawai su fice ba su dawo gidan ba sai sun ji ko an fasa kukanta ta mutu ko kuma ta haihu shi kenan su dawo don saboda tsabar rashin imani suna nan da yawa ya kamata su ji tsoron Allah akwai izar sama'un shakat wa azinat bi rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alikat ma fiha wa takallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya nan kuma ana rubutawa mace tana sha dandan zaga ta sauka akwai ayar ƙarshe da take cikin sota yusuf لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون كما أكا ربوتا ما تشا لا تسوق لا فيها annabi isa alaihi salam yana tafiya ya ga wata saniya tana cikin naƙuda ya ya karanta mata addu'a ita ma ta sauka ya mukurijan nafsi minan nafsi wa ya mukurijan ruhi minan rauhi kallisha bi rahamatuka ya arhamar rahimi wani shi ma mujarrabi ne ka rubuta ka bai mace ta sha mai naƙuda za ta sauka da kuma itatuwa suna iri iri din su za a faran da sauransu su ma sukan sauƙaƙa haifar wani lokacin rashin haifar kila rashin karfin kunkumi ne wani lokacin a'a na'urar da take ta cikin wacce take turowa dan ita ce ko ba ta da karfi wani lokacin kuma a rika samu a maimakon ta rika turowa gaba ta rika turawa ba shi sai ga yaro ana ganin cewa ko zai yi kas kuma sai ya sama akan sami yaro a gici akan sami yana kallon sama to duk wannan matsaloli ne amma in dai za a yi amfani da irin waɗannan to Allah zai kawo sauƙin abin insha Allah lokacin da na Fatima ta ce iya ta manzo sallallahu alaihi wasallama za ta haihu turawa yi irin su umma atiya da ummu salama su je su karanta mata addu'o'in da ya ga musu akwai ayatul kursi akwai inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma sawa al-arsh zuwa da muhusin arafi kunsa an gane ta ko inna rabbakum allahu alladhi ka daman guda biyu muke da su akwai aswat yunus akwai kuma wannan يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الكلب والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم ترضؤا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين نأخي لإلاف قريش da kulhuwallah da falikin nas su ne abin da yake su je su rika karantawa a gurin tana naƙuda su ko su rika karanta wannan to da haka sunna ce shari'a ce umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam idan mace tana naƙuda a rika karanta mata wani kuma ga abubuwa na taimako waɗanda ake yi akwai wanda za a yi za a ɗaura abin nan a cikin kan a dantse mun taɓa yin wannan akwai yaron ban sani ko yana nan gurin wanda aka haife shi ba ba a san yadda aka haife shi ba ni dai kawai mahaifiyar ta ce a zo za a kai ta asibiti ko shiga ta shiga na yi ribas kasan in mutum in zai ribas ai zai duba baya to tunda tana bayan da nuna kai sai naga kawai yaro kawai a hannunta ce yaya aka ce wallahi ita ma ba ta sani ga jariri a hannunta nan nan ba wannan garejin ba wani gareji ba shine wannan shahid din nan to to ya za a asibitin za to haka dai sai dai muka tafi asibiti sau ko ko a duba lafiyar ta ce ai ba ba ko dan gan mu ta ina ya fito to haka abin yake wannan dai layar da ake faɗa ne kuma abin ya zo da gaggawa ne yanzu yanzu ne kaza kana iya tofa maza maza sai sai a bata a mutane nawa ne za a je asibiti a ce su tana naƙuda da Allah a ce maka mana da an tofa sai ga cewa kuma sun sauka lafiya saboda haka wannan shine abin da za mu ba wannan shine kusan abubuwan da a dai a aya ce ko wani hadisi ko abin da malamai suka faɗa a game da irin wannan yadda ake wannan ware wannan yanayi to insha Allah kuma waccan aya da muka yi magana ta wa in sarafana ilayka na farin jinni ba ba wai an wuce ta bane ita ma za a zo a bi daki daki daki daki wannan kuma wata matsala ce daga cikin matsaloli waɗanda mata suke shiga ya kamata a nan maza su nutsu ɗa idan aka dubi ɗa za a ga cewa ba banza ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin uwa akan ɗa uku ne ba shi kuma uba ɗaya ne ba saboda idan an duba cewa shi kawai namiji kusantar da ya kawai shi kenan sau ɗaya kuma shi ma ba da baƙin ciki ya batta ba to tun daga sannan ita kuma ta shiga garari kenan tun daga sannan ta shiga laulayin ciki kenan duk irin laulaye-laulayen nan fa ballo ne mai ne ciwon ciki ne ciwon kai ne abincin take so ba za ta ci ba wani abin da take so ma wanda a duniya ma ba a taɓa ci ba sai ta ji kawai shi take so abin da babu shi a nan gun sai an je ingila kila amma ta ita yanzu banda shi allambar ba abin ta kisu shi ne wannan ake cewa faham to waham kai ko bilha'i ba bilha'i babba ba waham to irin wannan kuma sannan ta zo ko ta yi bari kuma ta sake ɗaukar wani ta sake yin bari ko kuma idan ta tsallake dama wata hudun farko dama a doka take doka ta kowane irin likita na ba za ta ci komai ba lallai lallai sai da taka tsantsan ba za a ba ta kowane irin magani ba da za ta mutu don ciwon ciki ko don ciwon kai sai dai kawai a bata har sai ta kai wata kai ku fa duk ba ruwan ka sannan sannan ta zo ta dora kuma daga wata hudun nan kuma har zuwa lokacin nakuda ku duba irin wahalar da take sha cikin nakuda ta ta haihu ana barka barka aiko ruwan zafi ma na wanka shi ma wannan ai da zamansa sannan kuma ka dubi kan mutum ka dubi kunkunsa ta fi jikinta bai tsaga ya fito bayan wannan kuma ta zo ita za ta ciyar da shi abin mamanta shi ne farkon abincinsa ita za ta ta kula da shi ita za ta ta ɗaukarsa ba yadda za ta yi banɗaki da shi inda duk za ta shiga gara ma yanzu din za ta iya ajiye shi amma da san da yake shiga inda duk za ta shiga da shi za ta ba dama ta sauke ta huta kowane aiki wa'in su ma da wannan cikin fa za su yi komai duk abubuwan nan na abinci na abin duk da shi za su kai kuma kai ba ruwanka wataƙila ma in ka zo ba a yi ba kai ta faɗa ga tana fama da wannan abu a ciki kuma ga ga ga a fama wai ba ta abinci ba to sanan ta shi gaba da reno wai Allah kai shekara biyu wani kuma shekara ɗaya da rabi ta sake yanka wani kuma ta sake komawa kuma mayawa bayan shekara biyu ta sake ta sake mayawa bayan shekara biyu ta yi haka wajen sau goma wata sau goma sha to akwai bukatar taimakawa iyaye akwai bukatar taimakawa mata ga baki daya saboda irin wannan wahala da sukan shiga da irin wannan sira'i da sukan fada saboda haka muna fata Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu da taimaka mu da tausaya musu nan nake gani ya kamata mu dakata da fatan abin da muka karanta daidai Allah subhanahu ta'ala ya sa alheri a ciki na ga malami amare ma ya ya zo Allah ya saka da alheri da sauran duk wanda suka halarci wannan karatu Allah ta'ala ya biya bukata Allah subhanahu ta'ala ya kare su kaka na kayi a wannan duniya da kuma ranar gobe kiyama Allah ya kyautata zuriyarsu إنه على كل شيء قدير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله